الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 25 ga watan zulhijja shekara ta 1436 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma tara ga watan goma shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata
mutumin da ake mishi haji na gudana wai aka yi na wani rai sai Allah ya shi ran shi za a ci gaba da gudana
wai mutumin da ya cancanci masa haddi haddi na bulala da cewa kazafi ne wanda kudu wanda ya yi kazafi ka'ida ne dole a yi masa haddi haddin da za a yi masa shine bulala tamanin haka mazinaci wanda bai taba yin aure ba aka tabbatar da yayi zina za a yi masa bulala dari kamar yadda Allah ya ambata waɗannan hukunci guda biyu a cikin suratul nur shine dan uwa yake cewa ana masa bulala kafin a kai adadin da ya dace a yi masa sai Allah ya masa rasuwa dakatawa za a yi ko ci gaba za a yi babu wata fa'ida game da ci gaba kamar yadda wani mawaƙi yake cewa mali shohin bimayyitin ilam duk wani raɗaɗi mamaci baya jin shi don ka zo kana tsaga jikin mamaci ya san ma kana tsagawa to don haka kasancewar shi wannan haddi da allah ya shar'anta domin ya ɗanɗani wannan azaba ta bulala da za a yi masa kuma nau'i ne wanda yake na kaskanci da kunyata domin ya shiga hayyacinsa don haka idan allah ya masa rasuwa kafin a gama ba maganar a ci gaba dole za a dakatar da wannan don haka wasu malamai suke ganin cewa ma in haddi biyu ya haɗu akan mutum ɗaya ga haddi wanda yake na kisa ga haddi wanda yake na bulala suka ce sai a wadatu da ɗaya na kisa tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suke ganin za a jama'a a yi masa bulalar sannan kuma daga baya a yi masa haddin wanda yake na kisa na'am
akwai ka biya kofani bayan ka zuba kudin ka na karatu bayan ka tafi jami'a akwai wani kuɗi da ake ba da ake jama'a ita masu to shi wani kuɗin maka ba shi ba za a ishe ko zai ka masu to shi wani kuɗin da ake ba da ake yana ana iya ce masu jama'a
wai misali wata takarda da kake nema ita wannan takarda akwai ka'idodin da akan biyo wanda su ne a hukumance sannan wannan takarda ko da ka cancanta a baka ba za a baka ba sai ka gabatar da wasu kudade wanda matsayin cin hanci in baka bada ba to za a tabar da kai a nuna cewa baka samu ba kuma haka za ka yi ta wahala in ka tabbata ba za a baka ba ko da ka cancanta a baka dole sai ka gabatar da wani abu a fatawar wasu malamai a nan yana halatta ka bada in ka bada baka matsayin mai bayar da cin hanci amma shi da ya karba ya karbi cin hanci shi ne ka'ida malamai suka ce duk lokacin da haƙƙinka ya margari ba za a baka ba sai ka gabatar da cin hanci ko za a tsangwame ka game da addininka ba za a bar ka ka sake ka gudanar da addininka sai ka gabatar da wani abu ko za a taɓa lafiyarka ko za a ci mutuncinka ko za a hallaka dukiyarka sai ka bayar da wani abu to anan malamai suka ce kana iya bayarwa kai baka matsayin mai bada cin hanci amma shi wanda ya karba ya karbi cin hanci tsakanin magarba da isha nafila da aka sunanta mana raka'a biyu bayan isha bayan magarba da bayan isha in ka koma gida sai ka hada su ka yi su na arrawati wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yakan yi raka'a biyu bayan magarba a gida yakan yi raka'a biyu bayan isha a gida in an hada tsakanin salloli guda biyu magarba da isha in ka koma gida sai ka yi su domin kayi magaruba kuma kai sai kayi isha na'am
gama sallolin halin a kamar wanda ya zo bai san an yi wannan sallolin biyu a lokacin da ba hallau kuma tambaya mai tun da an yi shi yayi
mutum daya ba a shar'anta masa ba a irin dare wanda yake na ruwa ko na girgije ya zo ya yi jam'i tsakanin magariba da isha wannan jam'i ya ke banta ga waɗanda suke haɗuwa a masallatai su sallah su ne aka ma rangwamen za su iya haɗa magariba da isha ko azabar da la'asar ba don komai ba saboda wahala ta kai kawo a koma gida sannan a dawo amma duk jama'ar da suke zaune ko ɗaya ko wanda a gidansa shi kadai zai sallata wannan ba a masarin gwamnan hada tsakanin magarba da isha ko azhar da la'asar a sababin ruwan sama ko tsananin sanyi ko wata iska darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul buyu mun tsaya ƙarshen babi na 58 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa la ya bi'u ala bai'i akhihi wa la yasumu ala sawmi akhihi hatta ya azana lahu aw yatruk shine yake cewa musulmi baya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa haka baya ta yi akan tayin dan uwansa sai idan dan uwan nasa ya bashi izini ko kuma ya daina wannan ciniki la'anan nafiya ce an gane ko nafiya ce la yabi wa ala bai'i akhihi wa ma'ana musulmi baya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa haka wala ya sumu ala saumi akihi baya ta yi akan tayin dan uwansa hatta ya azana lahu wato sai idan ya bashi izini a turuk wato ko kuma kwata-kwata ma ya daina cinikin shi ne a ƙarƙashin babban malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la ya bi ba'dukum ala bai'i akihi manzon allah ya ce junanku ku musulmi ai baya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa tare da cewa a wata riwaya yakan zo ai la ya bi ba a hukum ala bai akihi kada wato ɗayanku junanku ya kulla ciniki akan cinikin juna wannan fankar kafe da ta kuma wanda kasancewar ƙa'ida da malamai suke faɗa cewa annafiyu ablagu minan nahi kore abu ya fi kai matuƙa a kan hali da a ce karka yi kaza a ce maka ba a kaza to ya fi kai gaya saboda an nuna maka a da ba a yi kenan a gaba ma bai dace ba a yi domin akwai hani da ɗuriya akan annafiyu shine anan yace la yabi'u ba'dukum ala bai'i akihi maza Allah yace junan ku baya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa wannan hadisi yana tabbatar mana cewa in dan uwanka musulmi ya zo yayi ciniki to baya halatta kai ka zo ka hau kan wannan ciniki kenan ɗayan biyu ne anan in ma ya daina wannan ciniki ko kuma ya kasance ya baka izini shi wannan hani yana kasancewa a lokacin da wato suka karkata shi mai kaya yana famar ya sallama masa shi kuma yana famar cewa a iya yadda ya taya a sayar masa to baya halatta ka shiga sai in ka nemi izinin shi ko kuma in ya daina sannan kuma yana iya kasancewa a ciniki wanda yake na zabi bayul khiyar imma khiyarul majlis ko kuma khiyarul ai yanzu misali akan iya sayar maka da mota an kashe ciniki an sayar maka ita miliyan biyu sai a ce to je kaka jarraba motar daga nan zuwa sati guda in ka gabata maka ba ka dawo da wannan mota ka karbi kudinka na sayar ma mota ka tafi to baya halatta kafin satin nan ya cika kenan ciniki ya tabbata wani ya zo ya ce wannan ciniki wani ka tada shi ni zan sayi ta biyu da rabi ma'ana zan tura maka dari biyar da ya ka tada wannan ciniki an gane ko? nan baya halatta tunda na riga na sayar maka kuma na maka garanti kin je ka sati guda ka jarraba in ta yi to in ba ta yi ba kuma ka dawo to baya halatta wani ya zo ya ce in ta da wannan ciniki shi zai kara kaza ko kuma wani yana da motar shi can na sayar maka mota miliyan biyu je ka sati guda ka jarraba in ka ga ta yi ka zo ka tabbatar mu ya je ya ce masa mai da masa mota shi zo in sayar maka da tawa ga yadda da rabi ma'ana har ma ta fi waccan kin to wannan kwata-kwata baya halatta kenan a nan abin da za a yi sai ka bari in har ya daina wannan ciniki in ya so kai sai ka zo ka sayar mai da taka ko kuma in shi wancan ya dawo da ita ya fasa kafin satin in ya so kai kuma ka zo ka shiga ko kuma ka je ka nemi izinin shi wane motar nan da ka saya an baka garanti kin sati gaskiya na gani ina son motar nan da Allah mai da masa in ka bani izini ni in je mu ciniki in ya baka izini ya dawo da ita to wannan ya halatta shine anan yace la yabi'u ba'dukum ala bai'i akihi junan ku baya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa ma'ana musulmi ba a san shi ba da kulla ciniki akan cinikin dan uwan shi musulmi kenan sai idan ya ba shi izini ko ya daina to haka hadisi na biyu a baban shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi a hadirun libad ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها wato shine abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin an yabi a hadirul libadi dan birni ya jibunci sayar ma ba kauye kayan shi ba kauye ne ya dauto kaya ya kawo birni to baya halatta a matsayin ka na musulmi ka ce masa kawo kayan nan in je in sayar maka da su saboda baka san gari ba kar a je a bugi hancinka wannan kwata-kwata baya halatta haramu ne allahumma amma in shi ba ƙauyen ya jibinta maka ya ce wani kayan nan je kaka sayar musu domin ni ban san yadda yanayin gari yake to a nan ya halatta ka karba ka sayar masa amma a farko a karan kanka ka je ka nemi cewa ya kawo kai ka sayar masa wannan haramun ne domin maza Allah sallallahu Alaihi wasallama a riwaya ingantacciya yake cewa da'un nasa ku rabu da mutane yarzuqullahu ba'dahum min ba'd ubangiji ta'ala shi ke azurta junansu wato daga juna ma'ana shi yake azurta shashin su daga shashi hikima anan malamai suka ce inda dan birni zai jibinci sayar ma ba kauye kayan shi to za a samu kunci ga jama'a me yasa saboda shi ba kauye idan ya kawo kaya fama yake sayar da wannan kaya ya koma kauyensu zai wadatu da riba wadda take yar kaɗan amma duk lokacin da dan birni ya jibinci sayar masa da wannan kaya to zai kure ma wannan kaya kuɗi wannan kuma zai zamanto akwai tsanani akan jama'a inda a ce shi ba kauye zai sayar da abin da ya kawo misali hatsi ne zai sayar da shi dala saba'in saba'in ya koma ƙauyensu to idan dan birni ya amsa a kaɗan wannan hatsi ya kai shi gumi ya tara shi ne a kaɗan ne to kaga a nan akwai kuntata ma jama'a da haka shi ne a nan ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi a hadirun libad manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi hannun ɗan birni ya jibinci sayar ma ba kauye kayansa da ya kawo. Lafazin bad an gane ku, an ciro shi ne daga wato albadu ko kuma wannan albadu idan aka ce albadu shine kenan kauye kenan. to da haka kamar yadda a nan ya nuna cewa haramcin shi ɗan birni ya sayar ma ba kauye kayansa haka akwai nasin da ya tabbatar da cewa haka baya halatta shi ɗan birni ya jibinci sayan ma ba kauye kaya idan yana nihin sayan wasu abubuwa to a nan baya halatta ka zo ka ce masa a'a kawo ni zan je in sayo maka karkaje a bugi hancinka shi ma baya halatta nassi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na umdatul haka amma in shi ba kauyen ya jibinta maka ya ce wane ina bukatar ka je kasuwa ka sayo mun kaza da kaza kaza da kaza domin ni ban san yanayin yadda kasuwa take to a nan ba laifi kana iya jibintar ka je ka sayar masa tunda a nan shine ya wakilta ka sannan sai ce wala ta naje shu manzo Allah ya ce kar kuma junanku ingiza mai kan turuwa ba ka nihin sayan kaya ka zo ka taya dan ka rudi wanda yake mai saya an gane ko kamar yadda za mu iske babi na musamman akan wannan gaba a darasinmu na yau insha Allah shi ne ya ce wala ta naje shu kar kuma junanku ingiza mai kan turuwa sannan sai ya ce wala ya bi urrajulu ala bai'i akihi wato mutum musulmi ai baya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa ma'ana ba a san da musulmi da wannan dabi'a da wannan hali in ɗan uwanka musulmi ya zo ya sayi abu to kai ba za ka zo ba ka kulla ciniki sai ka nemi izinin shi ko kuma ka tabbatar da cewa ya fasa wannan ciniki menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan hani shine domin tushe wata kafa ta banna don kada a samu rashin zuttuwa da hayaniya da gaba da kiyayya tsakankanin mobile saboda duk lokacin da ka zo ka kashe ciniki an sallama maka wani ya zo ya ce ya tada wannan ciniki shi ya saya to babu abin da zai kasance tsakankanin ku face gaba da kiyayya misali an sayar maka da wannan mota miliyan biyu je ka ka jarraba ta sati guda in ta yi ciniki ya tabbata shi kawai sai ya zo ya rago ya ce ya ƙara jika da biyu a tada wancan ciniki a sai da masa kaga anan ba abin da zai kasance tsakaninka da shi sai gaba da kiyayya ko kuma kai kana jin daɗi ka sayar masa da motar ka miliyan biyu ya je ya jarraba ta nan zuwa rana ya ce in ta yi ciniki ya tabbata sai wani ya rago ya zige shi ya ce masa a a wannan mota mai da masa kayan shi tare cinikin zo zan sai da maka wadda ta fita shi kuma da rai kenan a nan abin da muke so mu gane hanin yana da fuska biyu wani lokaci yakan kasance ga wanda shi yake saya wani lokaci kuma yakan kasance ga mai kaya an gane ko? sannan sai ya ce wala ya haɗu ala khidmati aki wato shi musulmi ba a san shi ba da neman aure akan neman aure na ɗan uwan shi musulmi ma'ana idan ɗan uwanka musulmi ya gama ce yana so sun tattauna ta ba shi haɗin kai ta yarda ta amince ya yarda ya amince to baya halatta kai ka zo ka shiga a nan sai ka nemi izinin shi ko kuma ya dina an gane ko amma shi wannan hani kasancewar in a farkon al'amari ne wannan in sun kai mutum dubu suna iya shiga takarar mace ɗaya amma duk lokacin da ta nuna ga wanda take so ta ba shi haɗin kai shi ya ba ta haɗin kai mahaifanta sun yarda sun amince to baya halatta kuma wani ya shigo sai idan shi wancan na farkon ya ja da baya ko kuma shi ne ya baka izini shi ma hikima game da wannan hani shine domin tushe kafa ta ɓanna kar a samu gaba da kiyayya tsakankanin muminai sannan sai ya ce wala tas'alul mar'atu talaqa uktiha li takfa ma fi ina'iha manzo Allah ya ce kada mace wato ta nemi sakin yar uwarta domin ta sauye abin da ke cikin makayinta gaba ɗaya ya zama nata ita kadai wannan shi ma yana da fuska biyu macen da take waje kafin a auro ta baya halatta idan mutum ya je yana son ta ta ce ba za ta ba shi haɗin kai ya aure ta sai ya saki matar shi an gane ku akwai waɗanda suke da haka cewa ani ba zan yadda ba sai ka saki matarka to in wawa ne sai ya biya mata kamar yadda hausawa suke cewa ya yi kamun farar tuje wadda take hannun nashi ya saki waccan kuma baya da tabbas sannan kuma fuska ta biyu ita mace kamar misali mutumin da yake da mace biyu ko sama da biyu to baya halatta ita matar ta nemi cewa dole sai ya saki wannan matar tashi in ma ta fuskar fada ko ta fuskar aiki ta ce ita ba ta zauna ba da wanci kenan dole sai ya sake ta ko kuma ta ringa kulla wasu makirci na yadda za ta sabbaba kin wannan mata a cikin zuciyar mai gidanta har ta yi sababin da za ta kore ta tabar gida wannan haramun ne sakamakon duk wadda ta yi haka Allah zai raba tsakaninta da duk abin da take so a gobe kiyama aljaza'u min jinsil amal yanda kika raba tsakanin masoyi da masoyinsa to Allah zai raba tsakaninki da duk abin da kike so a ranar kiyama don haka baya halatta duk wani abu wanda mace za ta yi domin ta jefa kin ki da kyama na yar uwarta wadda suke zaune a matsayin cewa mijinsu ne yanda za ta jefa kinta da kyamarta a cikin zuciyarsa wannan haramun ne sakamako shine Allah zai raba ta da duk abin da take so a ranar kiyama shine yace wala tas'alul mar'atu kada mace ta nemi dalaka uktiha sakin yar uwarta kaga anan yar uwarta aka ce domin akwai ukuwa diniya don haka mun yi bayani a baya cewa abin da yake a shar'ance ba a kiranta da kishiya abin da ya dace a kiraye ta shine al'ukut a ce uwa ko kuma a ce shara makwauciya kenan kenan anan da manzan Allah ya ce wala tas'alu la anan an gane ku wato nafiya ce kenan in dai ke mumina ce to daman ba ɗabi'a ba ce ta mumina ta nemi cewa a saki uwarta kenan can ma mata muminai ba sa haka kenan a gaba ma ba a yi shi ne ya ce ɗalaƙa uktiha sakin uwarta li takfa'a don ta sauye mafi ina iha abin da yake cikin makayinta ya ake nihi don ta sauye abin da yake cikin makayinta da ku biyu kuke karkashinsa shi wannan miji yadda yake ɗaukan ɗawainiyarki yake baki ci da sha da sutura da dukkan wasu abubuwa na bukatu to haka ita ma wannan ilkuwa ta shi yake ba ta ci da sha da sutura da sauran bukatunta na yau da gobe kenan lokacin da kika yi ƙoƙarin kika jefa kinta da kyamarta a cikin zuciyarsa ya rabu da ita ko kika nemi cewa dole ya rabu da ita ya rabu da ita kenan gaba ɗaya abin da yake cikin makayin da kin sauye ya zama na ke kaɗai wannan ci da sha da yake bata da sutura da saura tun da ya riga ya rabu da ita kenan daga ran nan ya taka burki ya koma na kike kaɗai an gane ku shi kuma wannan yana nuna rashin yadda da hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da alkadarinsa saboda kowa bakin abin da Allah ya yanka masa shine rabon shi ba yanda za a yi ka wuce abin da Allah ya yanka maka don haka wannan kuma gaba ce wadda take abu ne wanda ba ma ta hanyar maganganu ko ta hanyar ayyuka kulle-kulle da sirri da bokanci da tsubu abinda mata suke akan shi a yau waliyazu billahi wanda da yawa wasu sun baro addininsu saboda a saboda irin wannan al'amari to illa kasancewar a hadisin gabar wala ya sumu ala saumi akihi babu ita tare da cewa ishara ce malaye domin tana cikin wani hadisi wala ya sumu ala saumi akihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin wato musulmi ya yi tayi a kan tayin ɗan uwansa idan mutum ya zo ya taya kaya to baya halatta kai ka zo ka taya sai in ya dena ya ja da baya an gane ko sai in ya dena ya ja da baya a nan shi ne malamai suka ce shi kan shahanin kenan sai in sun karkata sun kusa daidaitawa to baya halatta wani ya zo ya shiga kenan dole sai in ya ja da baya ko kuma shine ya baka izini za mu tashi babi na gaba duk da cewa kamar yadda malamai suka suranta shi wannan ta yi shine suka ce kamar yadda mutum zai zo ya karbi kaya ya zo ya ɗau kaya yana nihin saya sai wani ya zo ya ce masa ajiye masa zo ni in tsaida maka wanda ya fi shi kuma da rage an gane ko kai ne ka zo kan shagon mutum ka ɗauki kaya kana nihin saya sai wani makwabcin shi mai shagon sai ya ce mai damu shi kayan shi zo ni in tsaida maka ga ya fi wannan rage ko kuma shi mai kayan ka zo ka ɗauka kana nihin saya nawa wannan ya ce kaza ka ce in ka siyar mun kaza sai wani ya zo ya ce ma mai kayan da Allah amshi kayanka kawo ni na siye shi kaza an gane ku in ma ya sa mai kaya ya amshe kayansa daga hannun mai saya don shi ya saya ko kuma lokacin da ka zo kana nihin sayan kaya shi wani ya zo ya ce a a ashe zo mu tafi shagona zan sai dama wanda ya fi shi kuma da rage zan sayar maka to wannan duka baya halatta shine yace wala yasumu ala sawmi akhihi wato kada musulmi wannan musulmi baya tayi akan tayin dan uwansa za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب بيع المزايدة وقال عطاء وابن أبي رباح أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله رضي الله عنه بكذا وكذا فدفعه إليه malam Allah ya ji kansa ke faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ciniki na almuzayada ciniki na almuzayada a hausa shine ake kiran shi da wantare kenan ciniki wanda yake na wantare idan aka ce wantare kaya ne akan daga da nihin sayarwa sai a ce wa zai saye shi kaza wani sai ya ce ya saya shi ka goma wani sai ya ce ya saya sha biyu wani ya ce ya saya sha biyar wani ya ce ya saya ashirin har a kai lokacin da aka ga wanda ya saya da farashi farashin da babu sama da nashi to a lokacin nan sai a ce to an sallama masa an gane ko ciniki kenan na wantare shine ake kira da almuzayada shine anan malam sai ya shigo da hadisin abba ibn abi raba yake cewa adraktun nasa la yarawna ba'san bi bai'il maganimi fi ma fi man yazid a da yake cewa na riski jama'a lafazin annas anan lafazi ne wanda yake gamamme amma ana nufin wasu jama'a waɗanda suke keɓantattu su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin aɓa tabi'i ne daga cikin tabi'ai shine ya ce adraktun nasa wato na riski jama'a ma'ana sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la ya rauna ba'asan ba sa ganin laifi bibai ilmaganimi game da sayar da ganima ta yaƙi fi man yazidu ga wanda zai ƙara ma'ana ciniki wanda yake na wantare a ba Allah ya ji kansa shi yana ganin ciniki na wantare ya banta ne da ganima ta yaƙi tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa da ganima ta yaƙi da dukiya ta gado to waɗannan su ba laifi akan yi ciniki na wantare game da su an gane ko akwai malaman da suka tafi akan haka abin da ya shafi kenan ganima ta yaƙi da abin da ya shafi dukiya ta gado akan yi cinikin wantare kamar misali a cikin magada lokacin da za a raba gado sai a daga misali gida sai a ce wa zai saye shi wa zai sayi wannan gida wani sai ce ya sayi shi miliyan ɗaya wani ya ce ya saya miliyan ɗaya da rabi wani ya ce ya sayi shi miliyan biyu wani ya ce ya sayi biyu da rabi idan ba a samu wanda ya daɗa akan haka kenan shi wanda farashin shi na ya na kowa sai a ce to an sayar masa kenan in aka kasa dukiyar gado raban shi in ya kai a bashi wannan gida da ya saya miliyan biyu da rabi sai a bashi in raban shi ya wuce kenan sai a bashi wannan gida a miliyan biyu da rabi sannan kuma a yi masa ciko in kuma bai kai ba an gane ko in kuma kasancewar gidan ya wuce raban shi kenan sai a bashi gidan in ya so sai ya yi ciko ko kuma ganima ta yaƙi abinda aka je aka ribato to anan akan iya ɗagawa a ce nawa wa zai saya wani ya ce ya saya kaza wani ya ce ya saya kaza wani ya ce ya saya kaza wanda aka ga kenan farashinsa ya fi kowanne to a lokacin nan sai a tsira masa to amma don haka wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa shi wannan nau'i na ciniki ciniki na wantare bai keɓanta ba game da ganima da dukiya ta gado an gane ko ciniki ne wanda yake halattacce kowace dukiya akan iya wannan ciniki na wantare bai keɓanta ba da gado ko kuma dukiya wadda take ta ganima me yasa saboda kowane nau'i na ciniki yakan yi tarayya a cikin wannan ma'ana to shine anan ma shine a da sai yake cewa adraktun nasa yace na riski mutane sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yarawna ba'san wato ba sa ganin laifi bi bai'il maganimi game da sayar da ganima ta yaƙi fiman yazidu wato a ciniki wanda yake na wantare ma'ana wa zai ƙara wa zai ƙara to tare da cewa shi a ba kenan yana ganin cewa abin ya keɓanta da ganima ta yaƙi wasu malamai irin su mujahid shi yana ganin cewa kamar ganima ta yaƙi da irin dukiya ta gado akan iya yi shi ibrahim ibn yazid annaka'i Allah ya ji kansa shi yana ganin kwata-kwata wannan ciniki baya halarta me yasa saboda shi yana ganin cewa kamar nau'i ne na wato tayi akan tayi wanda yake na dan uwanka dan haka malam ya biyo da wannan babi kenan wannan shi yana da bambanci da cewa kada musulmi ya yi tayi akan tayin dan uwansa an gane ko kenan wannan in kai ne ka zo takanas domin ka sai kaya amma in ɗagawa ne aka yi da sunan wantare to wannan hani babu shi kenan in ya ce ya saya jika goma kana da halaccin da za ka ɗura ka ce ka saya sha biyar wani yana da halaccin da zai ce ya saya ashirin domin shi lafazin almuzayada kamar yadda malamai suka faɗa shine malaman loga suke cewa at-tanafusu fi ziyadati samanin sil'a al-ma'rudati lil bai' attanafus yin takara da hamayya fi ziyadati samanin sil'a wato game da ƙara kuɗin kaya al-ma'arudati lilbai kayan da aka bujiro su domin sayarwa an daga kaya an tallata wa zai saya kaza an gane ku to wannan shine ma'anarsa kenan at-tanafusu fi ziyadati samanin sil'a al-ma'arudati lilbai amma in muka dawo a shar'ance bai'ul muzayada shine malamai suke cewa huwa an yu'rida al-ba'i'u sil'atahu fi suqi wa yuzayidu al-mushtaruna fiha fatuba'u liman yadfa'u thaman al-akbar wato shine mai kaya da yakan bujiro da kayansa a kasuwa masu saya sai su ringa dada kuɗi wane ya ce ya saya kaza wane ya ce ya saya kaza a ƙarshe sai a sayar ma wanda ya ba da kuɗi mafi yawa wanda kenan babu wanda ya saya sama da farashin yadda ya saya don haka jimhurin malamai sun tafi akan halaccin wannan ciniki illa kawai ibrahim ibn yazid annaka'i allah ya ji kansa shine yake ganin cewa wannan ciniki baya halatta makaruhi ne alhassan ibn abil hassan albasari da aba ibn abi raba da muhammad ibn sirin da al-imamul auza'i da wasu daga cikin malamai su suna ganin in dai ba ganima ta yaƙi ba ce ba dukiyar gado ba ce to su sun tafi akan cewa makaruhi ne a yi irin wannan ciniki amma magana ingantacciya wannan ciniki ciniki ne wanda yake na halak kamar yadda malam ya zo da hadisin da yake tabbatar da halaccinsa shine hadisin jabir ibn abdullah allah ya kara musu yadda yake cewa annan rajulan a ataka gulaman lahu an dubur fahtaj wato wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yantar da bawansa an dubur kuma yantarwa wadda take ta da dabir sake wanda yake na tadabir shine kamar yadda mai bawa yakan ce ma bawansa an tahurrun an duburin minni kai ɗani bayan mutuwata bayan raina kai dai ɗani to shi wannan bawa zai tsaya ya yi dakon mutuwarka da zaran an ce ka faɗi ka mutu shi kenan ya zama ɗa an gane ko wannan bawa shine ake kiran shi almudabbar wanda aka masa baikon baya aka ce kenan in ya mutu in mai gidansa ya mutu shi wato ɗani to shi wannan mutum a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma bawansa kenan saki na tadabir shine yace a ataka gulaman lahu ya yantar da bawansa lafazin gulam abinda ake nihi bawa kuma wannan ladabi ne wanda shari'a ta ladabtar da mu domin ubudiyya gaba ɗayanta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kowa da komai matsayin bayi muke ga ubangiji subhanahu wa ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda dan haka manzon Allah a hadisi sahihi yake cewa kada ɗayan ku ya ce abdi ko amati manzon Allah ya ce sai dai ka ce fataya an gane ko kuma ka ce gulami maimakon ka ce abdi sai dai ka ce gulami ko kuma ka ce fataya ma'ana yaro na shi ne ce annan rajulan lalle wani mutum a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ataka gulaman lahu ya yantar da bawansa an dubur wato dangane da saki na tadabir cewa in ya mutu bawan ya zama da bahtaja wato sai ya talauci ya shiga cikin mawuyacin hali shi ko ya riga ya ma bawon nashi saki wanda yake na tadabiyar da za a yi fa'akazahun nabiyu sallallahu alaihi wasallam wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya riki wannan bawa faƙala sai manzan Allah ya ce man ya shi minni wato wa zai sayi wannan bawa manzan Allah ya ce wa zai saya in sayar masa wanda shi wannan mutum yana da bawan ya masa saki na tadabir kuma ya talauce kuma ga basussuka na jama'a a kan shi mazan Allah ya girki wannan bawa na shi mazan Allah ya yi wantar rai shi shi ne ce man ya shi tarihimin ne ya ce wa zai sayi wannan bawa a wannan majalisi na mazan Allah sallallahu alaihi wasallama nu'ayyim ibnu abdullah Allah ya kara masa yadda ya sayi wannan bawa bi kaza wa kaza fa da fa'u ilayya ya saye shi da farashi farashin da ya dace maza Allah sai ya sayar masa a shahida a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama daga rike bawan ya ya nuna shi a gaban jama'a ya ce man ya shi minni wa zai sayi wannan bawa an gane ku har aka kai shi nu'aym ibnu abdullah ya saye shi daidai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya ga ya dace a sayar masa manzan Allah ya sayar masa don haka wannan hadisi shine asali akan wannan mas'ala wanda yake tabbatar da kenan halaccin bai'ul muzayada shine ciniki wanda yake na wandare to illa kasancewar galibin wannan ciniki a yau yana kasancewa ne a cikin ma'aikatu kamar misali kayan ma'aikatu su ne ake siyarwa kuma illa kasancewar cinikin wantara da ake yi a yau a ma'aikatu bayan da ya dace ba ne domin akwai wani nau'i wanda yake na zalunci menene zaluncin kasancewar kowa yana da haƙƙin a siyar masa amma sai a zo kasancewar daman an haɗe baki wani ya ba da cin hanci shi kaɗai za a sayar masa waɗannan kaya wasu suna da bukata za su iya saya ko nawa ake bukatar a sayar musu amma sai a ki sayarwa wani wanda ya kewayo ta bayan gida shi ake sayar ma hatta da cikin kwanakin na an yi irin wannan ciniki akwai mutum ɗaya wanda aka sayar masa sama da mota ashirin shi kadai abu ne sananne abu ne tabbatacce kuma kayan da ake sayar da su ana sayar da su ba da farashin yadda ya dace ba abin da an san shi wannan ko ya lalace zai iya yin miliyan guda ko zai iya yin miliyan biyu saboda dukiyar gwamnati ce dukiyar banza sai a zo a karya ta a sayar da shi jika hamsin ko jika dari ko jika dari da hamsin ba don komai ba kuma ba an yi ba ne ba domin a taimaka ma in taimakawa ne ai akwai waɗanda suke masu karamin karfi kuma musamman a ma'aikatar to don haka shi wannan ciniki ne wanda shari'a ta halatta shi amma dole a biyo ka'ida na shari'a dole a yi adalci akan wannan ciniki mun yi bayani game da nau'in ciniki shine mai kaya da yakan bujuro kayansa domin sayarwa masu saya sai su ringa dada kuɗi a ƙarshe a sayar ma wanda ya ba da farashi wanda yake mafi yawa kenan ka ga maganar wani ya kewayo ta bayan gida ya ba da cin hanci domin a sayar masa wannan kwata-kwata baya halatta baya halatta a zo a gaban jama'a kai ka faɗa nawa ka saya shi ya faɗa nawa ya ƙara wannan ya faɗa nawa ya ƙara a ƙarshe in an rasa wanda zai ƙara wanda kenan farashin shi na kowa shi ya dace a sayar masa babu najish wa man qala la yajuzu zalika al-bay' wa qala ibn abi awfa الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يهل قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني النافع هو مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin cinikin ciniki na ingiza mai kan turuwa shine ake kira da annajish wanda ainihi kalima ta annajish a larauci shine yanda mafarauta mafarauci sai ya sanya dan uwansa ce ce masa kaɗo wannan dabbar idan ka kaɗo ta shi kuma sai ya tsare bakin ramu daga ta fito shi kuma sai ya biki an gane ko je ka ka tsankwalo ta in ka tsankwalo ta idan ta zabura ta fito da gudu shi kuma sai ya biki shine asalin wannan kalma kenan isaratu shay kenan firgitar da abu ya fita daga cikin hayyacinsa ka firgita shi in ya zabura shi kuma wancan sai ya biki to wanda kasancewar ita wannan kalima ta annajish a shar'ance shine malamai suke cewa a ziyadatu fi saman sil'a mimman la yuridu shira'a hali ya ba gairu fiha wato dadi a cikin kudin kaya ga wanda baya nihin sayan kayan domin wani ya rubi ya fada an gane ku kai baka nihin sayan kaya sai ka zo ka taya kaya ta yi wanda yake ya wuce kimar kaya domin shi wancan wanda ka ga yana nihinsa ya yi rufi shi ya fada wanda mun yi bayanin cewa su da yawa irin nau'in wannan ciniki ya fi kasancewa a irin kasuwanni waɗanda suke na dabbobi da zaran ka zo ka tsaya a kan dabba dabba kana nihin saya kawai wani zai zo ya taya wannan dabba ya ce ya sayi ta jika talatin alhali dabba ba ta wuce jika ashirin ko ashirin da biyar in dabbar da ba ta wuce jika hamsin ne sai ce ya saya sattin ko saba'in to wane ya zo ya saya sattin ko saba'in ka gaya ba za ka yi ta yi an ce mishi albarka za ka yi ta yi kasa da shi a gaban ka dai shi ya saya jika sattin an ce mishi albarka ba a sayar masa ba ita kuma alhali dabbar kwata-kwata ba ta wuce jika arba'in ko jika hamsin shi kuma daman da yi wannan ta yi baya nihin saya a a yayi ne don ya ruɗe ka kai ka fada in bayan an kashe ciniki shi kenan ya fitar da shi ya samu wani abu ya bashi wannan shi ne ake kira da annajish shi wannan ciniki ciniki ne haramtacce kamar yadda ƙarin bayani zai zo an gane ko kuma yana da nau'ika shine anan ya ce babun najishi sai ya ce wa man qala la yajuzu zalikal bai da bayani game da wanda ya faɗa daga cikin magabata cewa wannan ciniki ko da an yi shi ciniki ne haramtacce baya halatta dole a tada shi shine a nan malam sai ya shigo da hadisi na abdullah ibn abi aufa allah ya kara masa yadda yake cewa annajishu akilun riba ya ce shi mema ɗan uwansa musulmi ingiza mai kan turuwa akilu riba ya ce mai cin riba ne kuma ha'in ya ce ha'ini ne a gane ha'in ma'ana mai cin amana ne domin alkhiyana biddul amana idan aka ce al'amana shine ka rike abin da aka baka aka amince maka a kansa idan aka ce alkhiyana shine kenan rashin bada amana duk abin da aka baka amana shi ka bari ya tozarta shine abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara masa yadda ya ce annajishu mema dan uwansa ingizabe kan turuwa ya ce akilu riba ya ce mai cin riba ne kha'inun ya ce sannan kuma maci amana ne sai ce wa huwa khida'un malam yace yaudara ce fa'ilun wadda take haramtacciya la yahillu kwata kwata baya halatta ga musulmi shi annajash wani lokaci yakan kasance ta hanyar shi wanda yake sayar da kaya shi mai kayan yakan iya ma mai saya annajash kamar misali mutumin da zai ba da labarin cewa kayan nan kaza na siye shi alhali abin da ya faɗa saɓanin yadda yake ne ce wannan kaya a waje na a jika goma yake ni ma jika goma na siye shi an gane ko alhali shi ko abin da ya sayi kayan ba haka bane ya saye shi jika biyar ko ya saye shi jika bakwai ko abin da yake kasa da haka ko sama da haka ko kuma ka taya kaya ka saya sai ya ce a ni ma wannan kaya ko ni ban same shi haka ba ko ni ya wuce kaza a waje na ko da bai fito bai maka bayanin ga yanda yake a wajen shi to wannan in yayi haka yayi najash kenan ya ingiza ka domin ya rude ka ka kara kamar yanda hadisi ya gabata a cikin babu ma yukrahu min al-halif fil bay baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na haramcin yin rantsuwa a wajen ciniki abdullahi ibn abi aufa Allah ikara masa yadda aka ba shi labarin cewa anna rajulan aqama sil'atan wa huwa fi suq wani mutum ya kawo ya kasa kaya a kasuwa fa halafa billahi laqad uqiya biha ma lam yuqa li yuqi fiha rajulan min almuslimin sai yake rantsuwa da Allah yake cewa kayan nan an sayi shi kaza alhali shi kuma ba a saya ba haka ke an gane ko alkhilaba kenan saran baka ba a taya kaya ba sai ce an taya shi ba dan komai ba dan ya rudi mai saya ba a taya kayan shi ba sai ce wannan an taya shi shi hamsin wanda wata hila wayo da dabara da wasu suke yi misali masu kiwon dabobi sai mutum ya zo ya tsaya kan ragon shi sai ya ce ragona na taya ka kaza idan an tambaye shi an taya sai ce ya taya an taya shi shi kowa shi shi ya taya kayan shi to shi ne aka ba shi labarin cewa ga wani mutum ya kasa kaya a kasuwa yana rantsuwa da allah cewa an sayi kayan shi sama da yadda aka taya ba don komai ba don ya rudu wani daga cikin musulmi abdullahi ibn abi aufa ya ce sako daga wajen ubangiji ta'ala sai ya sauka innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim wannan aya ta sauka a sababin haka to dan haka duk mutumin da ba a taya kayan shi ba zai ce an taya dan ya rudi mai saya ko kuma mutumin da zai ringa nuna cewa kayan nan nashi sun wuce kaza ba shi ma kanshi bai same su ba a kaza alhali ko ba haka ba ko ya ce a jika goma misali suke a wajen shi shi kuma ba haka ba ya saya don ya rudu wanda zai saya ya kara to wannan shi ma ya shiga karkashin wannan ciniki kenan ya yi annaji matsayinsa duk abin da ya samu akan wannan riba ce ya ci kuma mace amana ne kuma yaudara ce wadda take haramtacciya wadda ba ta halatta wani lokaci kenan yakan kasance tare da haɗin kan shi mai kaya yadda su masu kaya sukan haɗe kai in an ga wani ya zo ya tsaya kan kayanka kawai sai ya zo ya taya kuma daman bakin ku ɗaya ka san ba saya ba yake ya taya kayanka ne domin ya rudu wannan in an gama kenan ka ɗau wani abu ka bashi to wannan ciniki ciniki ne haramtacce da kai da ka bashi haɗin kai kai mai kayan da shi da ya zo ya taya wannan kaya gaba ɗaya sun yi tarayya a cikin zunubi wani lokaci kuma yakan kasance ta ɓangaren shi wanda yake zawa ya taya kayan shi kai kayanka ne ba ku yi da shi ba kawai sai ya so ya taya kayan alhali baya nihin saya kuma ko da ba wani abu za ka ɗauka ka ba shi to wannan ya fada cikin haramci kwata-kwata baya halatta to wasu daga cikin malamai sai suke ganin cewa kamar yadda mutum ne kaga wai yana sayar da kayansa kamar yadda ibn al-arabi Allah ya ji kansa yake cewa kaga dan uwanka musulmi yana sayar da kayan shi a kasuwa amma yadda yake sayar da kayan bai kai kimar yadda ya dace ya sayar da kayan an gane ko ka zo sai ka ringa ƙara kuɗi ka ringa ƙara kuɗi domin kayan su kai kimar da ya dace a sayar da su shine anan yace baka cikin laifin annajish lada ma za a baka saboda kyakkyawar niyyarka kana bukatar kayan dan uwanka musulmi kenan ya kai farashin da ya dace a sayar wasu daga cikin malamai suka bashi haɗin kai akan haka amma a magana tabbatacciya wannan baya dacewa abin da ya dace ka zo ka faɗa masa ka ce wani kayan da kake sayar da su ba baki masu bane ba kai masa nasiha kai masa gargaɗi kayan nan kaza ake sayar da su in ka ga ka iya sayarwa ka sayar da su misali kaya ne iya kimar su jika goma goma ake sayar da su sai zo yana sayar da su jika biyar shi domin bai san kan kasuwa ba bai san kan yadda al'amarin yake to a nan baya halatta ka zo ka ringa taya masa ka kai kayan kimar su har su kai yadda mutane za su ringa saya da wannan farashi abin da za a yi in nasiha za ka yi masa ka zo ka yi masa nasiha ka nuna masa cewa wani kayan nan fa ga farashin su ga kimar su an gane ko kenan ta wannan hanya ita ce ya dace amma na ka zo ka yi irin wannan nau'i na ciniki ka taya kaya baka nihin saya wannan haramun ne kwata-kwata baya halatta to shine anan malam sai ya shigo da hadisi shine yake cewa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-khadi'atu fin nar yaudara mazan Allah ya ce ta shine wuta an gane ko alkhadi'atu fin nari wato yaudara ta shine wuta a ranar kiyama duk wani wanda yake mayaudari to sakamakonsa shine Allah ya dusa shi wuta a ranar kiyama wanda alama daga cikin alamomin da ake gane mayaudari a ranar kiyama shine akan kafa masa wata wata tuta an gane ko a addubar shi wanda kowa daga ya hango shi a fagen alkiyama zai san cewa wani mai yaudari ne shine manzon Allah yake cewa li kulli ghadiri liwa'un yu'rafu bihi yawm alkiyama a wata riwaya yace yughrazu fi ustihi aw kama qala yace duk wani mai yaudari akwai wata tuta ta musamman da ake kafa masa a addubarsa a ranar kiyama wanda ta hanyar nan ake gane shi shine kenan ya ce alkhadi'atu finnar kenan yaudara na kasancewa a cikin wuta a ranar kiyama ma'ana duk mai yaudari karshen shi wuta wannan nau'in wannan ciniki ko yaudara ne saboda ka zo ka taya kayan nan baka nihin saya domin ka yaudari wani kenan ya fada ya sayi kayan inda haɗin kan shi mai kayan aka yi kenan gaba ɗaya sun yi tarayya a cikin zunubi in babu haɗin kan mai kayar kenan shi wanda ya zo yi ta yin shi ya fada cikin zunubi in mai kaya shi kadai ne ya yi yaudara ya nuna cewa kayan nan sun wuce kaza a wajen shi ko shi ma ya saye su kaza alhali ba haka ya saya to shi kadai zai dirmiya a cikin wannan zunubi a ranar kiyama to menene hukuncin wannan ciniki in ya riga ya tabbata wasu malamai suka ce kwata-kwata ciniki ne fatacci dole a tada shi don haka a babin malam ya ce wa man kala la ya juzu zalikal bai da bayani game da wanda ya faɗa daga cikin magabata cewa wannan ciniki kwata-kwata baya halatta kamar yadda abdulrazak a cikin littafinsa al-musannaf ya fitar da hadisi ta hanyar umar ibn abdulaziz allah ya kara masa yadda wani gwantu wanda yake nashi kenan wani dagaci na umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz ya wakilta shi ya sayar da wasu kuyangi wasu bayi ya je ya sayar da su shi wannan dagaci na umar ibn abdulaziz sai ya zo yake ce masa laula anni kuntu azidu wa unfiquhu la kana kasida yace in ba dan na ringa zuga wannan kaya ina dadawa ina cewa mu ma kaza muke suke a wajen mu yace wannan kaya da sun yi tsawa ba su sayi ba wannan kuyangi da ba su sayi ba in ba dan na kasance ina karawa ina zugawa ina cewa kaza mu ma muka suke a wajen mu umar ibn abdulaziz da ya ji haka sai yake cewa haza na ji ya ce wannan ingiza mai kan turuwa ne kwata-kwata baya halatta a lokacin nan wannan umar ibn abdulaziz Allah ya ji kansa sai ya aika wani mai shela yana shela yana cewa innal bai'a mardud wa innal bai'a la yahil wannan ciniki da aka yi an tada shi ciniki ne wanda yake baya halatta kowa ya dawo da wannan bayi ya karbi kudin shi don haka kenan shi umar ibn abdulaziz da wasu daga cikin magabata suna ganin wannan ciniki in ya tabbata ciniki ne wanda yake batacce dole a tada shi amma tare da cewa jumhurin malamai suna ganin cewa cinikin ya inganta illa kasancewar shi wanda yi wannan abu yana da laifi a gane ko shi wanda ya yaudari dan uwansa ya fada a cikin wannan ciniki yana da zunubi yana da zunubi mai girma a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala amma ciniki ciniki ya tabbata shi ne sai ce wa mana amila amalan laisa alaihi amruna duk wanda ya aikata aiki aikin da babu umarninmu a kansa ba mu muka ce yayi ba shi yayi gaban kansa ya aikata wannan aiki fa huwa raddun manzon Allah ya ce wannan aiki nashi za a mayar masa raddu bi ma'ana mardu za a watsar masa da aikin ba a bukata wa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki sawa'an fada ne ko aiki ne wani aiki ake nihi shine aiki mai sunan ibada shine yace laisa alaihi amruna wanda babu umarnin mu a kansa an gane ko kenan ba Allah ya ce ka yi ba ba manzon shi bai ce ka yi kai kai gaban kanka ka aikata wannan aiki da sunan ibada to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai karbi wannan aiki domin ba a ba shi gaban kai kai shine manzon Allah ya ce fa huwa raddun wannan aiki za a watsar da shi ga mai shi ai fa huwa mardudun alaihi ai ala sahibi mai aikin za a watsar masa da aiki wannan shine ka'ida wadda take tabbatar da duk wani aiki mai sunan ibada faɗa ko aiki ba zai samu karkuwa a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sai in ya dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sai ya dace ma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan hadisi shine malamai suke cewa sikeli na biyu wanda yake a zahir wanda yake a bayyane domin akwai almizanul baɗini sannan kuma akwai almizanul zahiri akwai wanda sikeli wanda yake a bayyane akwai wanda yake a ɓoye wanda akan wannan sikeli biyu ake auna aiki na ibada in ya yi daidai ka ci gaba da yi idan bai yi daidai ba to maza ka sauke ko kayi allah ba zai karba ba mizani wanda yake koyayye shine ita ce kyautata niyya yi dan allah wanda yake dalilin da yake tabbatar da wannan sikeli shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa kenan sikeli wanda yake bayyananne shine kenan dacewa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan duk aikin da zaka aikata da sunan ibada to ka tsaya ka auna shin Allah ne ya ce a aikata wannan aiki da sunan ibada ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama yanda ka aikata wannan aiki haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ko ba haka bane dan haka yace man amila amalan duk wanda ya aikata aiki ko mun kankanta shi an gane ko domin amalan anan na kira ce fi siyaki shar yace duk wanda ya aikata aiki laisa alaihi amruna aikin da babu umarninmu a kansa mazan Allah ko ba shi da wani lamari illa abinda Allah ya shar'anta na addini kamar yadda Allah yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman an gane ko al'amarin sa kenan shine alkitab was sunna kenan ba wani lamari na duniya ba ke nihi a a aiki mai sunan ibada in dai mutum ya aikata laisa alaihi amruna baya kan karantarwar mu ba mu muka ce ne ba shi yayi gaban kan shi ne to za Allah ya ce fa ko rabbi za a watsar masa da aikin sa ba a bukata sannan malam sai ya zo da hadisi na uku a baban shine hadisin abdullahi ibn maslama riwayarsa daga malamin sa al-imamu malik shi kuma daga nafi shi kuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallama anin najash anin najash ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da wato ciniki na ingiza mai kan turuwa ka zo ka taya kaya baka nihin saya domin ka rudi mai nihin saya an gane ko taya kaya ba tare da nihin saya domin mutum ya rudu wanda yake da nihin saya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da wannan ciniki hani ko in ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzansa kai tsaye abin da yake fa'idantarwa shine haramci sai in an samu karinar da za ta sarrafa shi daga haramci wato zuwa karhanci shi ne akan wannan gaba da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khadi'atu fin nar wannan hadisi kamar yadda ibnu adi ya rawaito shi a cikin littafin sa al-kamil fi du'afa ta hanyar qais ibn sa'd ibn ubada yake cewa in ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa yana cewa al-makru wal khadi'atu fin nar cewa kullama kirci da yaudara na kasan na kai mutum wuta a ranar kiyama ya ce lakuntu min amkarin nasu ya ce wallahi da na fi kowa iya kulla makirci in ba da manzan Allah ya nuna cewa haramun ne to ta kafin a samu wanda ya fi ni makirci sai an tona kaga ashe kowa ba iyawa wani kowa ba bai iya ba ne ba a tsoron Allah ne yake kai mutane su ja da baya akan abin da Allah ya haramta don haka shi ko mumini ka'ida duk abin da Allah ya haramta to bai dace ba a samu mumini akan wannan abu ko da zuciyarka tana son abin tana kauna komin iyawarka abin da ya zama wajibi akan ka taka burki ka ja da baya babu bai ila garari wa habali da habala قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هبل الهبل وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها wato wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ciniki wanda yake na rubi wa habalil habala da wato ciniki na cikin ciki ma'ana shine habalil habala an gane ko domin lafazin alhabala jam'i ne na habil in aka ce habil ma'ana kenan mai ciki kamar yadda in ka ce kataba jam'i ne wanda yake na katib duk da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa shi lafazin habil ba a amfani da shi an gane ko wato sai ga dabba duk da cewa wasu malamai suna ganin da dabba da mutum akan iya amfani da wannan kalima ta wato habil an gane ko idan aka ce habal shine ma'ana ciki in aka ce habil kenan mai ciki shine yace babu babu bai ilgar babi ne wanda ke bayani game da hukuncin ciniki wanda yake na rudi na daga cikin ciniki wanda yake na rudi shine ka sayar ma mutum abin da babu shi a hannunka tsuntsu yana tashi a cikin sararin sama wai don gwanin cewa a wajen halbi sai ka ce nawa ka sayi wannan tsuntsu in halbo maka shi to wannan ciniki ne wanda yake na rudi baka da tabbas in ka iya faso shi ko ba za ka iya faso shi ko kuma cinikin kifi a ruwa ka ce nawa za ka saya in kamo maka kifi a kashe ciniki sannan ka shiga to wannan duka ciniki ne wanda yake kwata-kwata baya halatta ciniki ne wanda yake na rudi duk cinikin da an san akwai rudi a cikin shi to wannan baya halatta kamar yadda bayani ya zo to shine sai yace wa habalil habala da sayar da cikin ciki kenan na dabba yadda suke yi kam a jahiliya shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an bai habalil habala wato yayi hani game da sayar da cikin wato dabobi waɗanda suke masu ciki sai ibn umar ya ce wa kana bai an ya tabaya uhu ahlul jahiliya shi wannan ciniki ya kasance ciniki ne wanda a jahiliya sukan yi shi sukan kulla irin wannan ciniki in aka ce aljahiliya ma qabla islam kafin zawwar musulunci shine ake kira jahiliya sai ya ce kanar rajulu wato a jahiliya mutum ya kasance ya buta uljazura wato yakan sayi raƙumi an gane ko sai a sayar masa da naman raƙumi a bashi raƙumi amma a yaushe zai ba da kuɗin sai ya ce ila an tuntajen naƙatu har izuwa lokacin da taguwa mai ciki za ta haife cikin diyar da ta haifa sun matuntajin latifi baɗiniha kenan diyar da ta haifa ita ma sai ta yi ciki ta haife cikin kaga raƙumi kana so a wajena sai in ce zo mu yi ciniki idan mun kashe ciniki sai ka diba wata taguwa mai ciki sai ka ce to sai wannan taguwa in ta haife cikinta diyar da ta haifa ita ma sai ta yi ciki ta haife cikin sannan zan baka kudin kaga me ya haramta wannan ciniki domin ajalin bayar da kudin ajali ne wanda yake mashhur ita wannan taguwa mai ciki da kace sai in ta aihu sannan abin da ta haifa shi ma sai ya yi ciki ya aihu sannan zaka ba kudin ana da tabbas cewa wannan ciki za ta haife shi lafiya in ta haife shi zai rayu kuma wannan ciki ana da tabbas ɗin cewa ta mace ce a cikin cikin ko kuma namiji ne kuma in ta haife ma kaddara cewa ta aihi mace shin akwai tabbacin cewa ita wannan diyar da ta haifa za ta kai lokacin da za ta ɗau ciki in ta ɗau ciki cikin da ta ɗauka ita ma za ta iya aihe shi duka babu tabbas ana shine ya ce kanar rajulu wato mutum ya kasance ya buta uljazura yakan sayi raƙumi ila an tuntajen naƙatu ya jinkirtar da kuɗin kenan sai an kai lokacin da wato wannan taguwa ta aihu sun matuntajin latifi baɗiniha diyar da take cikin cikinta in ta aihu ita ma sai ta dau ciki ta aihu sannan zai ba da kuɗi sannan sifarsa ta biyu kamar yadda malamai suka tabbatar shi ma ya zo ta wata riwaya kasancewar yadda sifar cinikin take idan mutum taguwa tana da ciki sai ya zo a yi ciniki zai sayi ɗan da ke cikin wannan taguwa ya sayi wannan diyar da take cikin wannan taguwa in ya saya ba ita bai saya wannan ciki sai in taguwar ta haife yadda aka haifa ita ma sai in ta yi ciki in ta haihu sannan za a ba shi wacce kenan sayan cikin ciki kenan taguwa tana da ciki sai mutum ya zo ya ce a sayar masa diyar-diyar cikin wadda take cikin cikin wannan taguwar kenan wannan taguwa in ta aihu diyar da ta haifa ita ma in ta yi ciki ta haife kenan zai sauna kaga a nan ita kanta taguwar ba tabbas in te za ta haifa ko bi za ta haifa mace za ta haifa ko namiji za ta haifa in ma ta haifi macen to in ita macen ta ɗau ciki shin diya za ta haifa ko kuma namiji za ta haifa ɗaɗe ne za ta haifa ko ‘ya'ya biyu ne kaga a nan shi kuma mu ya haramta cinikin saboda jahiltar shi abin da za a sayar ma shi wancan an jahilci kenan lokacin hannun ta kuɗi a nan kuma an jahilci shi abin da aka sayar kuma abu ne wanda yake kuma babu iko akan sallama shi an kashe ciniki to amma ya iya ɗaukar abin ya baka yanzu shine a nan ya ce wa kana bai an ya tabaya uhu ahalul jahiliya ciniki ne wanda a jahiliya suka kasance suna yi kanar rajulu mutum ya kasance ya buta uljazura yakan sayi wato raƙumi amma ba zai bayar da kuɗi ila an tuntajen naƙatu sai an kai lokacin da taguwa mai ciki kenan ta aike cikinta thumma tuntajul latifi badaniha diyar da take cikin cikin wadda aka aiho ita ma sai ta yi ciki ta haife cikin sannan kenan zai ba da kuɗi wannan ciniki ciniki ne wanda yake haramtacce kwata-kwata baya halatta ba don komai ba domin akwai jahala a cikin shi kenan a sifa ta farko wannan kamar yadda ibn umar ya fassara kenan an jahilci lokacin da za a hannanta kuɗi a sifa ta biyu da malamai suka bada kenan a nan bai'ul ma'adu ne kuma abu ne wanda babu iko akan sallama shi ka sayi cikin ciki cewa in ta aihu kuma abin da ta haifa shi ma sai in ya aihu abin da ta haifa shi ne ta saya dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك